الله تعالى وبركاته يوم شهري بوسع رمضان شهر رمضان الله صلى الله عليه وسلم dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da shida wanda ya daidai da ashirin da takwas ga watan jun miladiya dubu biyu da sha biyar Allah ya sake dawo da mu ci gaban tafsirin alƙur'ani a gidan maulan mu shafi bayan masu imam kaduna wanda ake gabatarwa cikin watan ramadan cikin tafsirin maulan mu fere abu tafsir maulan mu shafi islam radiyallahu ta'ala ne mai jambaki a malam sunusi bello shi zai ja mana sannan maulan musa ibrahim masu ina kabura shi zai fassara mana akan kusa bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إلى الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح والعظيم والخاتم لما ترك ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تعالى عن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم يا سمة الشيخ يهدي لنا في هذا المهدم وانزاله بنظرة تاتي لنا بالزمن. الحمد لله منا ننبغي أكان سفر التعويض الشيء ولا لسان من البركة في ذلك التفسير ومن رمش إبراهيم رضي الله عنه. يا قومنا سوى barawo baya shiga gidan da ba komai barawo yana shiga gidan da aka ji dukiya ne ba gidan da ya zama kango ba ko da haka zuciyar mumini gida ne mai kayan alatu zuciyar kafiri da munafiki kango ne saboda haka shi yasa shi kan bai sa wasu wasi a ciki idan bawa ya ji wasu wasi a cikin zuciyarsa wannan wasuwasu yana tabbatar da cewa wannan bawa mumini ne wato mai ƙarfin imani duba da bawa yake ji bai jin wasuwasu a zuciyarsa to shekan ya gama da shi har kullum maki yana faɗa da makiyinsa ne ba masoyinsa ba da kafiri da munafiki masoyin shekan ne kawai aka bari sa wasuwasu a zuciyarsa ba dan baya faɗa da shi ya gama da shi zuwa abin da ke zuciya suna haske ya fashi shi ko muni kullum abokin faɗin shaidan ne ko da haka ne ake neman zuwa abin da za a yi alƙayi a wurin zillar da shekaru a ce a maulam shi bayan matsala ne shi kharajar rasulu sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya fito daga gida ya fito yawmin wata rana ilal masjidi zuwa masallaci fa yaqihu iblisu sai iblis ya haɗu da shi zai shiga masallaci ana da sai shi da shi ma a ta duka ila masjidin kai kuwa la'anannan Allah menene ya kawo ka masallaci nan haza wannan kana da sai shi ɗin ya ce da ma'aikin sallallahu alaihi wa alihi sallama duka alani ba wani abu ne kawo ni masallacin ka sai ni dan ka tambaye ni kawai na zo ne kai yin tambaya Allah suna zuwa shi haka ne shi ne da zai komako. da Iblis ya mazo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa man afdalun nas ilayk wai shedan da ya nuna cikin mutane ba ka buki sai shedan ya ce anta ba wannan ne ke kamar sai na buke ka ya Muhammad sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da shi sun man to bayan ne kuma wa kake ki kana shabun na sha bi ajin lahi tabaraka ta'ala sai ce saurayin da ya taso cikin biyayya ga Allah tabaraka ta'ala wanda kullum zuciya ta tana masallaci kullum harshen tana ambatan Allah kullum tunaninsa haduwa da ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan bayan kai a cikin al'umma ka ba wanda nake ki kamar shi maimakon ya zo ya kai shi wurin hoyewa ya kai shi wurin daddalewa shi kullum yana masallaci sai ya sa bayan kai ba wanda nake ci da shi qala lahu daga nan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da shekar lima sannan ummati min salati fil jama'ati me yasa kake hana al'umma ta yin sallah cikin jama'a cikin jami'i a masallaci qala sai iblis ya ce bi annahu domin cewa su idza kanu fi salati idan ka kasance cikin sallah abqa mahmuman sai ni kuma wato in kamu da zazzabi da zarar na shiga sallah sai in ji zazzabi ya lulluɓe ni saboda tsarin bakin ciki da hasara ka san duk mai hasara to shekan ne ba bai eh shekan ne ba bai musa da yahudawa da nasara to ƴaƴan shekan ne kawai duk wanda ya ɗauki ɗabi'ar girman kai shi ma shaitan ne ba gani duk wanda ya ɗauki ɗabi'ar hasada shi ma shaitan ne ba gani saboda laifin da aka fara yi wa Allah a duniya ke girman kai da hasada to kuma shaitan shi ne fara ne to shi ne saboda hasada da yake mana sai ya ba wa ma'aikin suna sanin amsa cewa abin da ya sa wato nake hana cikin sallah cikin jama'a duk sa'ad da suka shiga cikin sallah ni kuma sai in ji zazzabi ya nake da ni a kai salli mu har sai an sallah sannan zan ji na dawo daidai sai ba ka je ganin mai hazzara da ya ga abokin shi a kan gari ya ji zai ji zazzabi ya nake da ni ba waje da ga sabon mota sai da zazzabi ya nake duk sanda ka ga dan uwanka ya samu alkhairi sai ji zazzabi to ka tuba ka kama salati ga Allah sallallahu alaihi wasallam shedan ne baban ka wannan lokaci Allah ya kiyaye shi ne ya ce hatta yi salli mu har sai sun sallama wai ta harra kuma da salati har ma sai sun fita daga sallah sun kai gidajen su sun bar masallaci kana sai manzon Allah sallallahu alaihi ya ce da iblis yi ba kan na'u min asiyani me yasa kake hana al'umma ta daga yin azumi kana dai da annahu domin cewa shi lamarin idza da kala ramadana idan aka ce wata ramadana ya kama kuyyatu sai a tattaure min hannaye wasu musulci sai a tattaure min ƙafafuwa la a taharraku muddatar ramadan ba na iya motsi matakan watan ramadan yana numfashi shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada hadisi idza dakala ramadan futihat abwabul janna wa ughliqat abwabu jahannam wa sulsilat ash-shayatin idan aka ce watan ramadan ya kama wato ana buɗe ƙofofin aljanna baki ɗaya kuma ana kulle ƙofofin wutar jahannama baki ɗaya ana kama shekaru a ɗaɗɗaure dalili kuwa shi wata ramadan wannan wata da muke ciki wata mai albarka shi ramadan manzo ne min indillah tabaraka ta'ala manzo ne daga Allah Allah ne ya aiko shi kuma Allah yana girmama shi kuma Allah ya umarce mu da mu ma mu girmama shi ba ne mai alfarma manzo ne mai daraja a wurin Allah har ma Allah yana gaya mana cewa sunan su daya misalin wannan manzo misalin wannan ɗan aiki misalin sa kamar misalin wato manzo ne daga wurin sarkin garinku sarkin zazzau ya ɗauki waya da hannunsa ya kira ka a waya kana ɗauka kana ranka ya daɗe ranka ya daɗe kuma ta a kasarar kai dai ya ce to dama muna da baƙo da za mu aiko wurinku muna so in ya zo a girmama shi a yi masa masauki mai kyau a yi masa liyafa yana da kima a wurinmu babban mutum ne sunanmu ma ɗaya ai ka san girma ya kai shi kenan ga wannan ɗan wannan baƙo ya taho daga wani sarki ya sauka a inda ya kamata a je a karbo shi maimakon ka je da mota sai ka kira wani mai keke na da ka ce a je a karbo shi shi kuma sai ce yana da uzuri ya da wani ɗan abokinsa ya kabu kabu da masu sai ce Allah ka je kaji kaji kaji kaji ya gida ya ce yana da babu kaji karbo shi kuma yana tafiya da masu ta ɗan uwansa ɗan wuyi sai ya ɗauke shi a kan masu suna tafi suka je suka ɗauko bawan Allah yana tsaye da daga a hannu ga rauni ga alfabba yana kawai kiwon ke yana ta hamma biya da shi sun ka ji a gaba su ce na biya ka ce ai mun aka aiko mu dauke ko ya za a yi tare ba ko za mu saka a tsakiya suka ba ko shi ana gudu rawan yana ba su da kana ba da aka zo aka aje shi a zauri yara na kwallo an ka masa teba ya ci da kyar yi abai ba ka fito wasu da dare ka fito kawai ka yadda da shi ka shiga cikin gida ba ka sake fito ba kana ta zagin fada da sarki da tsaraban sarki kuma shi ba ko yana ce Allah ya koma ya gaya mai fata ba za ka ƙara koma fada to haka na Ramadan ne Ramadana wani ba ko ne wanda idan ya zo duk abin da ya gani sai ya gaya wa Allah duk abin da aka yi da daddare zai faɗa abin da aka yi da rana zai faɗa sannan idan mutum mutumin banza ne ya aikata alkhairi in bai je alherin zai mutu yace ubangiji bawan kama da mun da ana cewa mashari ne fasiki ne mutumin banza ne amma ni da na je ban ga wani aiki ba sai sallah sai zikiri sai salati sai karatun qur'ani kullum yana wurin tafsiri shi yasa wannan wata Allah tabaraka wa ta'ala ke sawa a kama shedan da kabilar sa ka daure su har su wannan wata ya kai sannan Allah ya sa bude kofofin aljanna akwai a bude kofofin aljanna akwai ne kofofin wuta dalili to saboda bawa ya kulle kofofin guda biyu wanda sun suke haifar da safan Allah kofar ci da sha da kofar tunani yayin da bawa ya kulle kofar ci da sha da kulle kofar imani sai Allah ya kulle kofofin jahannam dama abin da zai sa mu koma shi ke ya ci haramun ya yi fasikanci to shi ne shedan ya ce idan ramadan ya kama iyyusu ana daddaure wasu mutuntu a dabai da yin da sauƙoƙi na wuta za a harbaku ba na iya motsawa mutunta ramadana matuƙar tsawon kwanakin wata ramadan ƙala sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce يرسلهم من الجهاد yasa kake hana su daga yin jihadi ya Allah jihadi na kafofi na yaƙi ya Allah kuma jihadi na gyaran zuciya duka da yaƙoƙi duk manzo Allah ya ambace su da yaƙi wancan yaƙi ne gyaran zuciya ma yaƙi ne kuma shi ne ma babba su yaƙoƙi to me yasa kake hana su jihadi kala sai ibnu ya ce uba ubi kaidin yayin da suke gyaran zuciya ko kuma yayin da suka fita jihadi don ɗaukaka addinin Allah ana son ya nufi kaide a cikin dabaibayi malam ya juru matuƙar ba su dawo ba'anin jihadi daga wannan yaƙi da suka ci. Kana sai manzo Allah sallallahu alaihi ce da shi yi masallu ummati min sadaqati me yasa kake hana al'umma da daga yin sadaka kana sai shi dai yace ud'alu bi kidri mahmudin ana sani a cikin tanderu mai zafi kamar mata kamar gurasa kamar biredi ana saka ni a ciki hatta la amna uhum min sarkabi har kada in hana su daga yin sarka wannan Abdullahi dan Abbas Allah ya kara musu yadda ya rawaito shi ya ce kharaja annabi sallallahu alaihi kharaja annabi alaihi salatu wassalam ذات يوم من المسجد فإذا هو يجيب فقال عليه الصلاة والسلام ما الذي جاء بك إلى باب مسجدي؟ فقال يا محمد جاء بي الله قال فلم ذا؟ قال لتسألني عما شئت فقال ابن عباس وأول شيء سأله عن الصلاة قال يا ابني لم صلوا أمتي عن الصلاة بالجماعة قال يا محمد إذا خرجت أمتك إلى الصلاة تأخذ منهما الحارة فلا ينفع ذلك حتى يتفرقوا وقال عليه الصلاة والسلام يا إبليس لم صلوا أمتي عن قراءة القرآن قال إن قراءتي معذور كالرسالة وقال عليه الصلاة والسلام يا إبليس لم صلوا أمتي عن الجهاد قال إذا خرجوا إلى الجهاد قيدت بقيد على قدمي حتى يرجعوا وقال عليه الصلاة والسلام لم تمنعوا أمتي عن الحج قال إذا خرجوا إلى الحج أسلسل وأقل وإذا هموا بالسرقة يوضع على رأسي المنشار فريقين شرني كما ينشر الخشب روح البيان من يبرقوا شاهد الأجوال to abinda abdullahi dan abbas ya ce wato wata ranar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito zuwa masallaci sai ga ni sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da shi kai kuwa la'anan ne me ya kawo ka masallaci na sai shi ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ne ya zo da ni ko Allah da yau da ya kawo ke shekwarai ya ce to ya aka yi ya ce ya kawo ne dan ka tambaye ni duk abin da kake so ka tambaye ni sai ibn abbas yace farkon abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi yace masa ne saka ce hana al'umma ta yin sallah cikin jama'a sai yace abin da yasa idan al'umma ka sun fito yin sallah cikin jama'a sai yin zazzabi ne zafi ya kama ni ba zan fita daga wannan zazzabi ba sai sun yi sallama sun fita daga masallaci alaihi salatu wasallam yace iblis me yasa kake hana al'umma ta karatun alqur'ani sai yace yayin da ke karatun alqur'ani nan shi ya nake kamar ta sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi ne ba kake hana al'umma ta jihadi ko kuma gyaran zuciyarsu sai ce yayin da suka fito jihadi ko kuma gyaran zuciya ana dabai da yana tattaure hannu da ƙafa ba za a farce ba har sai sun dawo daga wannan jihadi alaihi salatu wasallam ya ce iblis me yasa kake hana al'umma ta yin haji sai ce idan suka fito haji ana tattaure hannu da ƙafa shi yasa sannan idan suka himmantu za su sadaka ana kawo zarto a dora a kaina ana yayyanka ni kamar yadda ake yanke itatuwa a gashi wannan shi ne abin da iblis ya gaya manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam fa akhadahu an-nabi sallallahu alaihi wa sallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kama iblis wa katabahu ya kaddara hannayensa وربطه يقطعه أبوان في إيلات واري المسجد حتى تنتهي رسول في شكم مصلاة مدينة قال ثم قال الله صلى الله عليه وسلم إنه يتركه حتى يبدع وقال الله فلو تنشي كما ذنبك على الحق كرياواي ويشتري الناس كلهم ينظرون إليه zan daure shi ba zan kwance shi har sai gari ya waye sai mutane sun taru su zo su rika duban shi a cikin gashi kan nan ga gidi ba da zalika bayan nan ta zakar kawar Suleiman alayhi salam sai manzo Allah ya tuna maganar Allah Suleiman alayhi salam wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di Allah ka bani mulki mulkin da babu wanda zai kare ni daga ta bayana sai manzo Allah ya Allah sarki sai da ne kawo da dawo ai Suleiman kuma zai yi shi zai kamar na shiga cikin gonar shi duk da dai na wuce nan to amma dai bari ban mai kayan shi shi ne ke harka da aljanu da shekaru da sauran to da haka sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya tuna wannan a fata addaba rasulu sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai da nabi ma Sulaiman tare da Allah Sulaiman alaihi salam fa adlaka salahu sai ki kwance saurin da yi masa أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ ni bawa mai tsoro mai rauni kakashe gajiyayye wulakantacce ina neman ɗari billahi da ubangiji buwayayye kafaitacce ne ƙarfin iko wadatacce mina shaidani daga shaidan wanda ya zama la'ananni inanni wulakantacce mayaudari arrajini abin jirewa da taurari daga wurin mala'iku to bismillahi rahmanir rahim da sunan Allah mai rahama mai jin kai shi yake albasmala ita basmala ittarafu biha malaman sun sabani cikin ta ittirafan kafiran sabani mai yawa hal hiya ayatun min al-fatihati shin basmala aya ce daga cikin fatiha da dadi au ayatun min kulli suratin ko ko aya ce daga kowace sura au ayatun min al-qur'ani faqat ko ko aya ce daga cikin al-qur'ani kawai ba'du sashen malamai ƙaru suka ce inna hajiru ayatun min al-qur'ani a ita basmala rabin aya ce ma daga al-qur'ani ba kama kai aya ba saboda inda aka samu ta daga innahu min sulaiman wa innahu bismillahir rahmanir rahim kaga rabin aya ce ke wannan da ayatin bil qur'ani basmala ba aya ba ce daga cikin al-qur'ani wannan da ayatin bil fatiha ce ko basmala ba aya ba ce daga cikin fatiha ce ta ولا سيما في غير الفاتحة بل لن تنافل السنة والفاتحة ها إمام القرطبي يا كفى حجة أبدا الشيء بسملة با آية بشي daga fatiha ba kuma aya bace daga cikin wani fatiha saboda abinda al-Imam Ja'far Sadiq alayhi salam ya rawaito Allah ya kara mai yadda ya ce albasmala da tijarin tuwai basmala kalle ne na turorin alkur'ani wato ado ne na kowace tura kurkabi ya ce wannan shi ne zancen imam malik wala annaha ayatin fi kulli surati har cewa basmala aya ce a cikin kowace tura قال لي عبد الله بن مبارك حتى لم عبد الله بن مبارك يتبع وقال الشافعي امام الشافعي ليس انها آية في الفاتحة ليس بسملة آية شيء في الفاتحة مسجل بما رواه دار القدني من كفى هجة لعبد دار القدني يرويته من حديث أبي بكر الهلبي لحديث أبو بكر الهلبي عن عبد الحميد كان جعفر أمينه كان أبي جلال daga sa'id dan abi sa'id al-maqbari daga abi hurairah Allah ya kara masa yadda daga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya ce idza qara'atum alhamdulillahi rabbil alamin faqra'u bismillahir rahmanir rahim Dusa da za ku karanta alhamdulillah rabbil alamin ku dinga karanta bismillahir rahmanir rahim innaha ummul qur'an ita basmala ita ce ummul qur'an wa ummul kitab ita ce uwar littafi wa taqul matani ita ce bakwai abun biyantawa wa bismillahir rahmanir rahim ahad ayatiha wato fatiha kenan ita ce ummul qur'ani ita ce ummul kitabi ita ce sabbul makani bismillah ko ce daga cikin ayoyin da aka yi a cikin aljami'ul kabir juzu na daya shafi na saba'in da shida shi kuma hujja ta ibn mubarak ya kawo hujja da kuma ɗayan faɗin imam shafi'i Allah ya kara mana yadda cewa da yi ita basmala wato aya ce daga cikin dukkan surori na alkur'ani shi ne hujjarsa abin da imam muslim ya rawaito daga anas bin malik ya ce baina ma ya ce baina rasulullah sallallahu alaihi wasallam za ta yauni baina azharina in agaba ifa'atan ثم رفع رأسه مستسما فقلنا ما أضحكك يا رسول الله قال نزلت علي آنفا سورة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فسجد لربك الهر إن شانك هو الأبتر يشي وترانا muna zaune da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai muka ga irin baccin nan na annabta da ake kira shi farko ya kama shi kaɗan ya ɗan sunkuya kawai sai muka gaɗar kansa yana murmushi sai muka ce ya ma'aikin Allah ne yasa ka murmushi sai yake wata aya ce ta farko min a duka azunan muka ce muna ji sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta bismillahir rahmanir rahim inna a'tainaka al-kawthar fasalli li rabbika wanhar inna shani'aka huwal abtar qurbi jirgi na daya shafi na cikin da uku wannan shi sa shi Ibrahim radiyallahu ya koyar da mu yin basmala a cikin kowace sallah بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين wannan shi ne duk to haka yake sannan bai haƙi ya fitar da gari wa'ira Allah ya kara musu yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce alhamdulillah rabbil alamin sabu ayatin idahun bismillahir rahmanir rahim wa hiya sabu al-matani wal qur'an al-azim wa hiya ummul qur'an wa ba'da bi kitab shi ma al-jami'ul kabir juz'i na da shafi na kari hudu da bakwai to a shi shi malamai sun yi sabari a kan wannan wani daga cikin su ko kuma alama a cikin wanda shi ne babban su man imamu shafi shi ne imamu shafi man kala wanda ya ce ina ayati bil fatiha cewa basmala aya ce daga cikin fatiha bil kitab wani man ya kulu daga cikin malamai akwai wanda ya ce ina laysa ayati cewa basmala ba aya ba ce cikin fatiha ce cikin fatiha walakin sai dai ابتداء أم فارا ليلك والهجة حجة أن البسملة فيها بسم الله الرحمن الرحيم من الفاتحة كشف فاتحة كونها قسم سوى قد وجدت حقيقة أن ساميك مكتوبة في المصحف عبر ربوتا أشكن القرآن أشكن تقدم بنص القرآن بربوتن القرآن وما ليس من القرآن duk abin da ke daga cikin alƙur'ani la ya juzu katbuhu bai halatta a rubuta shi ba da rasmin Qur'ani da rubutu irin na Al-Qur'ani wani a kuka ko basmala wujidat an same ta maktubatan a bar rubutawa ala ra'su kulli suratin amzakan ko wata sura na Al-Qur'ani hadha aqwa hujjatan wannan shine mafi karfin hujja annaha cewa basmala ayatun bil fatiha fi aya ce a cikin fatiha wa ayatun bi kulli suratin sannan basmala aya ce a cikin kowace sura wa kad warada hakika ya zo عن الرسول صلى الله عليه وسلم لكن من الله صلى الله عليه وسلم ياشي ما كنت أعرف انتهاء سورة وابتداء سورة إلا بسم الله الرحمن الرحيم ni na kasance ba na ban san karshen kowace tura ba ko farkon kowace tura sai na ji tuli ya ce bismillahir rahmanir rahim sannan nake gane cewa wannan tura ta kai za a shiga wasu tura وهذا الشيء يقول أبي داود بإسناد سبيه لما عبد الله بن عباس الله يقال عن الهداية ومن ذات الصلاة من الهاشي كان لا يعرف قصر الصورة حتى يل... حتى ينزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم حتى ينزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الصلاة باب من جهر بها wannan ya zo cikin sunan abi da'ud da isnadi kyakkyawa a ingantacce cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya kasance bai san kankan kowace sura ba sai ya ji an farko mai da basmala sai ga wannan sura ta kare an shiga wata wannan shine ke tabbatar da cewa bismillah aya ce daga cikin a a surori na alqur'ani yace inda ra'atu kulli surati yaqulu jibril a yayin fadin kan kowace sura jibril alaihi salam yana cewa bismillahir rahmanir rahim da sunan Allah mai rahama da yake kai fa ya arifur rasulu daga nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai san anna hadihi hiya bidayatu sura cewa wannan ita ce farkon wannan sura in ba da basmala ba da alqur'ani zai haɗe kenan amma da yaji basmala to sai ya gane cewa wannan sura da aka gaya masa ta kare kai shi ga wata ce wal hujjatu thaniya hujja ta biyu annal basmala ta ce bismillahir rahmanir rahim ibtida'u farawa ne بسم الله تبارك وتعالى لسونا الله من جرما لدوكك والله تبارك وتعالى شي الله من جرما لدوكك أمر أن ياءه يا أمرك أن نباوانسا قبل الرسول تلقاهم مأيكي صلى الله عليه وآله وسلم أن يدعوا بسم الله أبن ذاتي duk aikin da za su yi su fara da sunan Allah fi kulli umuri cikin dukkan lamuransu qala nuhu har kamanta annabi nuhu alaihi salam yana faɗi bismillahi migraha wa mursaha da sunan Allah wato magudanar jirgina da kuma ainihin matsayarta jirgina ya fara da basmala jirgina ya tsaya da basmala qala sulaiman annabi sulaiman alaihi salam shi ma ya ce innahu min sulaiman wa innahu bismillahir rahmanir rahim cewa wannan sako daga sulaiman ne cewa abin da yake ciki da sunan Allah mai rahama mai jin kai Allah ta alu alayya har ku yi girman kai ku ku da rinka hawa wallahi sallallahu alaihi wasallama shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallama kullifa an kallafa masa an wadanta masa fil qur'ani a cikin alqur'ani da an yi tafiya da cewa ya rika yin koyi bi jami'il anbiya'i da dukkan annaba wani ya faɗi faɗi hudihu muktadi da shari'ar annabawa muke so kai koyi alhali kuma shi ne shugaban wannan ana yi don karatu ne don inda muke shi ne kawantaba alaihi sai yau zaba a kansa sallallahu alaihi wa alihi sallama hanyar shari'a ya fara karatu bil basmalati bismillahir rahmanir rahim kamar tad'u kamar yadda annabawa suka fara jihadi ita qablahu kafin shi wa hadha wannan yuzu alaihi basmalata ya wajabta masa yin basmala wa yuzu alaina kuma ya wajabta ta mu ma akan mu nahnu mu dinnan al'ummarsa ittabi'u kar mu manta Allah ne ce ba mu bi shi kuma kar mu bar annabi basmala mu ko ba ma yin basmala annabi sallallahu alaihi wasallama annabi sallallahu alaihi wasallama wajibun alaihi wajibi ne akan sa an yattaba'a man qablahu min al-anbiya ne ji kawo waɗanda suka shine kafin shi ne daga annabawa wannan mu kuma al'ummarsa wajibun alaina wajibi ne akan mu an nattabi'ahu an nattaba'ahu mu ma mu koyi da shi mu masa biyayya kuwa shi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ubangiji tabaraka ta'ala yana faɗi a cikin alƙur'ani wa ma atakum ar-rasulu fakhudhuhu abin da ma'aikin Allah zai zo muku da shi ku yi muku da shi wa ma na hakum anhu abin da ya hane ku ga barin da kanta ku ku hanu wa qala ta'ala ubangiji yana faɗi kul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah ya rasulullah ka ga musu in kun ce kuna san Allah to ku bi ni Allah da ku ubangiji ya ga masa wa adiyu rasula ya ga mana wa adiyu wa adiyu Allah wa adiyu rasula fi wa Allah biyayya fi wa ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama biyayya wannan kawai ya isa mu gane cewa yin basmala koyi ne da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam idan idan muka lura da wannan da kyau yusuf alal nabi sallallahu alaihi wasallam ya wajaba akan annabi sallallahu alaihi wasallam an yi an yabtadi'a ya fara komai da zai yi bil basmalati da bismillahir rahmanir rahim wa tadu alaina mu ma basmala ta wajaba akan na mu din nan kaba saboda biyayya da hu gare shi قلت إلى رسول صلى الله عليه وسلم أنت بيمائك صلى الله عليه وآله وسلم عن البسملة لدى بسملة بسم الله الرحمن الرحيم فقال سيشي اسم من أسماء الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم سوناني بسم سونا أن الله لجرمان الوككة وليس بينه وبين الاسم الأعظم الكبيرة باب ولا أبو أكان بسملة wato da sunan Allah mai girma abin girmamawa illa ma bai da bayadil aini wa sawaja sai dai abin da ke tsakanin farin ido da bakin kaga tsakanin bakin idan da bari ai babu wani tazara da yawa to tsakanin basmala da ismul azam da kake ji ana bari abin da yake bambancin tsakanin kamar bambancin farin idan ka ne da kake suna kusa kusa in ka ci gaba da yin basmala kan tsinci ismul azam a cikin wannan abdullahi dan abbas ya ce sayyidina usman dan affan ya tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga bismillahir rahmanir rahim sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce huwa ismun min asma'illah wa ma bainahu wa bain ismillahi al-akbar illa kama baina sawad al-ayn wa bayanha a cikin musnadi na ibn abbas cikin jami'in kabir jirgi na biyu shafi na ɗari hudu da saba'in da hudu. A shirin ce Bismillahir Rahmanir Rahim da sunan Allah mai rahama mai jin kai basmala tana da tafsiri da dama. Akwai wanda bismillah a hakkin sa la hawla wala quwwata illa billah al-aliyyil azim. akwai wanda in zai yi aiki ce bismillah yana rufe ba kaidi ba dabara ba tsini ba dabara ba ilimi ba hikima yana Allah Allah ban da karfin da zai yi wannan aiki kai mun aiki sai sa duk mutum da zai aiki ne ba mana ya halarta ma'anarka to ko mun wahala aikin zai zama ba wuya don Allah ne zai aiki akwai wanda shi kuma basmala a haƙƙinsa bi kana ma kana wa bi mutum ma ya kuma wannan makamin ba na biyu ma'anar basmala to shi ne shi wace bismillahir rahmanir rahim ibtida al-qur'ani al-qur'ani ya fara karatu bi harfin ba'i da harafin ba bi tawadu'i ka san dalili al-qur'ani shi yake da tawadu wanda aka saukar masa kuma shi ma shi yake da tawadu dama ya da umman zamani al-qur'ani kamar yadda ta da Aisha kana kulkuhu al-qur'ani to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma'abucin tawadu ne ko da za a fara masa karatun sai aka fara gaba gaba ba fara da alifa yi tawadu ne saboda tawadu kankan da kai irin nashi wajen zafi da kuma wato nuna kaskancin da gaban Allah kuma karfi da nuna bukatuwarsa talaucinsa a gaban Allah lam yi tarabba ba ba ta girman kai ba kan alif kamar yadda alif yake duk da daga alif a tsaye girman kai ba kuma a sunke da sai sa Allah ya fara da ita saboda wanda za a saukarwa mai ladabi ne za a turo masa harafi mai ladabi ba a turo masa ladabi mai girman kai harafi mai girman kai ba dama shi ba yana ga mana arzuna yana cewa wal fa khasha akha tawabu alasta bil wa bi bi taqabu wai wal fa khasha ka zama mai tsoron Allah a kasa wazo ne dan uwan kankan da kai da tsoron Allah da kankan da kai ta fiye su ɗaya. Duk mutumin da ya ce maka yana tsoron Allah kaga yana girman kai karya ne ba a tsoron Allah. Da tsoron Allah da kankan da kai tare su Shi ne ce falar ta gini wafi ba ta zama wulakantacce ba. Sai ta kawo a cikin kankan da kai. Ya ce bari in baka misali. Fan ilimi wani gina wa hizbun kal'atar da ilimi da wadata da yabanya hakika sun zo wa harakatul khabbi dinin na rafat da harkokin kankan da kai a cikin suka kawo ilimi in ka kalli ilimi ba da kai kufra ne da shi ba wata ne kasa ilimi to ya zama kowa yana kan shi saboda ladabi sannan zina wadata ita ma kisa wata ne kasa zina kuma kowa yana saboda saboda ladabin da zai ilmu ya bayyana kowa yana kan magana yana ce gona shi gona ta ta yi ta fita kayan amfani hanyoyin ganya ya shi ko ne shiga wannan shi ake cewa ya bayyana to wannan ladabin da suke Allah ya sa musu albarka sai shi ne ce to wal jahal wal faqr wal jaddul kal'atan da jahilci da talauci da fari kuma tsoro. Zahirci sai girma kai sai wa kansa wata rifa ba, sai kuma zan baya da shi. Da za ka rike jari ka fita jari goma sai ya fara kuma ya san jari na ma bai so. Da za ka ga mutum jari ka ce malam sai ka gina jin jari. Kuma ya san shi ba malam ba ne. To jahilci ya zo da wata rifa ma sai zama wulakantacce. Fakam shi ma talauci wata rifa ma. sai zama wulakantar shi jan bufari shi ma wata fi sama sai zama wulakantar shi wa harkatun wa harkatun rafi shi yana rasa da harkokin taka kai a cikin sufuri sai shi wani shi a kazi isharatu idza al'alta ra'ikatun faltatin ma qulhinta wannan ishara ce ba in ka hankalta in dai kai mai hankali ne za ka gane girman kai ba abin yi ne za ka zama wulakantar su ba mai kanka in kai ladabi kamar yadda ilimi da wadata da yabanya suka yi sai ka zama kowa yana kanka in kai girman kai kamar yadda jahilci ya yi da talauci da fari sai zama kowa baya so saboda haka ra'ikatun kawataccen ishara ne fantasy ma ulika ka fahimci abin da ake gaya maka sai ji to ga wani misali na ƙarshe la yakunu sayu ala al-ashbal wala ala al-ashjar fi tamali idan ka lura kai ne girman kai ai ruwan sama baya zama a kan bishiya ballantana a kan duwatsu a cikin halin zubansa idan ruwan sama ya zuba a kan bishiya yana zama gangarwa yake in ya zuba a kan dutse yana zama gangarwa yake saboda da sun tsaya kikam a sama amma rami ba da ƙasa ƙasa sai ka ganta a kwance ta sha ta ƙoshi sai ka tafar da masara dawa gero shinkafa, alkama, gwaiba, wanda, abarba da sauran itatuwa. Amma dutse ne girman kai idan ruwa ya zama kai sai gangara sai ga zai fita komai. amma ƙasa da ta kwanta sai da gaji a tsaka ta a yi kashi a yi fitsari a yi duk abin da aka gada a yi tsalle-tsalle amma sai ka kafa da abin amfani ba ta da girman kai to haka nan duk wanda ya ladabi shi ma zai zama haka shi ne shi ya ce to Allah subhanahu wa ta'ala ya fara alqur'ani da harafin ba saboda tawadu irin na ba ya nuna kaskanci da talauci da girman kai ba kamar yadda alfi ya girman kai yace Ismullahi sunan Allah mushtaqqun min as-sumumi an tsago shi ne daga ɗaukaka aw min as-sumati ko ko daga tufa da Allah isma domin cewa suna ya sumu yana ɗaukaka ne ma musammahu tare da mai suna abin ambata duk suna yana samun daraja ne da mai suna sarki mai kuɗi malami wali siddiqi kudubi annabi mursali haka saboda duk suna mai sunan ne ba sunan daraja ba suna ba ne ke ba mai suna daraja shi mai sunan shi ba sunan ne daraja saboda idan ba mai suna suna zai da daraja ya ce da Allah isma ya sumu a musamman domin suna yana ɗaukaka ne tare da ne sunan hawai ismi ko kuma ka ce suna alamar da jimu sammaru alama ce ta ne sunan wani asabu amma zance mafi inganci annahu cewa shi sunan Allah mushtaqqun min al-sumumi an tsago shi ne daga ɗaukaka hali hada saboda aka ikkarar ahlus sunnati ahlus sunnati kai sabani wal mu'tazilati da mutazilawa ala asma'illahi tabaraka wa ta'ala a da sunayen Allah mai girma da daukaka hal hi alamun am alamatu suka ce wai shi sunayen Allah alamun alamomi ne kadimai au alamatu ko kuma alamomi ne hadisai alamomi ne da tattuwar zazzu ta da zatin Allah ko ko alamomi ne fararru bayan samuwar Allah duk Allah ne da farko. To, kowane suna ne daga cikin sunayen Allah an tsago shi ne daga masarinsa, kamar al'alimu suwa ce, al'ilmu suwa ce ta al'alimu. So, da ka bi ka gajan ce al'alimu yana nuna maka cewa ilimi sifa ne na Allah, kamar ko ta'ala. Haka nan ka gajan ce al'alimu wadata suwa ce ta Allah. Haka nan rahman tausayi sufar Allah shi ko Allah bai halitta halitta ba sunan shi rahman tausayin Allah ba irin tausayin mutane ne shi mutum sai an cuce shi ko kuma sai ya ga almajiri sai sai Allah sarki sai ya zaro ya bashi daga ganin almajiri ya yi tausayi shi ko Allah ko babu kowa mai tausayi saboda haka sunayen Allah wato alamomi wanda suke kadimai ba fararru ba ahlus sunnati su ahlus sunnati aka kuma suna kudin cewa Allah asma Allah cewa suna yin Allah alamu alamomi ne wato waɗanda sai kadimai la alamatun ba fararru ba ne wal mutazilatu su ko mutazilawa ya aka kuma suna kudin cewa Allah asma Allah cewa suna yin Allah alamatun wato alamomi ne lahu gare shi alamomi ne wanda sai fararru ya aka kuma suna kudin cewa Allah cewa Allah azalan tun azal laysa lahu ismun bi da suna inna ma khalaqa al khalqa cewa Allah ya halitta halitta fa sammahu bi asma'i sai suka kaga wa Allah sunaye wai halittar Allah su suka wa Allah suna yanda su mutu su mutu za su ba bije wa hala marzudun wannan abin jefar wani inda ahli sunnati auren ahli sunnati bal bal dai asma'ullahi tabaraka wa ta'ala sunayen Allah ne jama'a da kuka kadimatun wato kadim ya ce لم يزل الله تبارك وتعالى الله تبارك وتعالى في هجرة مستثمرا بجميع إثباته أبن سبحان تعالى لسبحان تعالى لذكر سبحان الله ومكمل أبن أمبتوني بجميع أسمائه لذكر من سبحانه من الأزل كل عزل إلى الأبد حرزوا أبدا قلت لي لا شيء ذهب عالم الحج فيما دخل الحاج أبو بكر بن القيم إلى أن الاسم هو المسمى وهو قول أبي أبيدة وفي بويه فإذا كان قائل الله عالم فقوله جامع على الذات الموجودة بكونه عالما فالاسم كونه عالما وهو المسمى بعينه وكذا إذا قال الله خالق الله خالق فالخالق هو الرب وهو بعينه اسم فالاسم عنده هو المسمى بعينه من غير تفسير أما الذي على مثل كذا أن ترى سبحان الله مثل الرحمن تولى الرحمن سنن الله صفة الله كما ذات الله Allah shi ne Ar-Rahman, Ar-Rahman shi ne Allah. Allah shi ne Ar-Rahim, Ar-Rahim shi ne Allah. Haka abu ne, duk sunayen Allah sunan da ne kuma sare za su sare. To shi ne, shi wa Rabiyallah anu ya ci gaba ya ce, wani asma'u sunaye, fiya asma'u zaki, a cikin sunayen Allah akwai sunayen zaki. وأسماء صفات أقوال سنة ينسبه وأسماء أفعال أقوال سنة أيك وكلها تذكرة في حق الله تبارك وتعالى قديمة أزلية أشياء حق الله تبارك وتعالى والغزوني كل أزل باطل كبار سبحانه وفي حق غير الله تبارك وتعالى كارعة أما دول سنة أشياء وندر على الله فلقوا يتفرد لا تنبع كثير كثام وسنة كما تيسام أما الله تنكي ينادر sau da aka sunayen kamar tun su da suna nan kun ba kowa ba komai ya ce al'insan shi mutum da hutun murtajiru yana da suna wanda aka ba shi bayan an haife shi ma wujudi wanda ya zo masa tare da samuwar shi mutum yana da sunan da ya zo da shi wanda yake haɗe da samuwar shi falahu asma'u sannan Allah yana da sunaye sara'at wanda suka sakko masa tara lahu suka faru gare shi مثل رب رب الدار kamar sai ne gida da ba ka ba gida sai ga ka daga baya sai kai gida sai a ce rabbul dari ne gida ko kuma a ce rabbul manzili ko kuma rabbul kalihi ne riga ma'abucin riga a ina ne gidan na aiga ne rigan sai ina ne gidan na aiga ne gida rabbul kitabi ina ne littafin na aiga ne littafi ko kuma a ce al'alim ko ashari malam wani ko mawaƙi wani wannan duka sunaye ne daga baya suka zo da ba sunan ka bai ba mamaki jahili ne kai daga baya ka je ka samu karatu sai ya karanta al'alim malami ko kuma baka iya waka ba ka je ka karanta waka da ka iya sai ka karanta ashari amma Allah tabaraka wa ta'ala ne da yake tun azal sunayen sa haka su tun azal ba sai daga baya ne kuma rahman ba sai daga baya kuma arabin ko albariku ko al-qudus ko al-salam ko al-mu'min a yadda yake kun kudu haka suna da shi kudu wannan shi ne bambancin sunayen Allah da kuma bambancin sunayen halittar Allah kullu hadhihi asma'u waɗannan sunayen da mutane sara'at lahu sun faru ne daga baya ga shi mutum ne sunan wa amma Allah tabaraka ta'ala amma Allah tabaraka ta'ala halinsa haka da shi lamarin sa ba haka yake ba bal huwa musamman bi jami asma'i shi abun an bato ne da dukkan sunayen sa azalan tun azal wa mutasim ne bantuwa ne da jami surati azalan da dukkan sunayen da tun azal wa hadha akawa ma yarzuhu al-arif wannan shi ne mafi karfin abin da masanin Allah yake buri fi janibin haƙƙi a cikin janibin ubangiji tabaraka wa ta'ala kai musamma nafsahu domin ubangiji ya ambaci kansa ar-rahman ar-rahim al-karim al-ghafur al-abu al-mu'ti wala wujuda tun ba halitta tun ba halitta Allah ya bada kansa shi ne mai tausayi mai jin kai mai karanci mai gafara mai lafiya mai bayarwa tun ba wanda za a ba Allah ne bayarwa ne ya sa anan ne za ka san Allah dai ka kan mutum shi ba yadda za a ce kalon mai bayarwa ba wanda za a ba amma kan mai bayarwa ne sai dai Allah ta shi ne shi ya ce wala wujuda tun ba samuwa shi Allah tabaraka wataala ya tafarki da wannan sunaye gairu wanda ba Allah ba ya tabi da hada yana bukatar wannan amma samma na sau lokacin da Allah ya ambaci kansa da hajjin asma'i da wannan sunaye wanda na amurki halitta kuma ta faru ta samu wa kari ila rahmati sai suka zama suna bukatuwa zuwa karamar Allah wa afuwi da afuwarsa wa karami da karamcinsa hada wannan yuƙawi arga'u shi yake karfafa raja'in halittar Allah baki da yake karfafa raja'in arifai masana Allah tabaraka wa ta'ala ha shi yace bismillahir rahmanir rahim da sunan Allah mai rahama mai jin kai wato ma'anin bismillahir rahmanir rahim ni bawa rarrauna tasashe gashiyayye mabukaci zan fara aiki da sunan Allah mai ƙarfi wayayye mawadaci shi ne ma'ana duk ba da mumini zai yi aiki ya yi bismillah to kamar yana neman ubangiji tabaraka ta'ala ya yi masa wannan aiki da yake so yi mai tuka tori sai basmala tana nufin ba za ta biya ba Allah ya yi mai dafa abinci in sai basmala tana nufin ba za ta biya ba Allah ya yi mai tuka mota in yi basmala yana nufin ba zai biya ba Allah ya yi yasa da mai tuki zai basmala bacci ya kwashe shi Allah zai ci gaba da su. Ƙwarai da gaske. duk abin da bawa yi ba su mana bayi da dama shi shi yasa aka hana mutum zai saban Allah ya ji sai mu haramun kuskure ne mutum zai saban Allah ta'awili za a yi sai dai a yi a'udhu billahi duk da da za a samu Allah ka yi a'udhu billahi amma kar ka yi bismillah in ka yi bismillah ka yi na addinin Allah kar ka yi bismillah Allah ka saba wa Allah sai dai ka ci a'udhu billahi ba mamaki kana ci a'udhu billahi Allah ya hana dan dama shaitan ne zai fasa to sai ka kana neman tsari da Allah sai Allah ya kiyaye ka amma za ka yi aiki da kyau kowanne aiki ne ido ne kyau ne ka yi bismillah shi ne a karatu da bismillah zan fara karatu da sunan Allah tabaraka wa ta'ala an muna karatu in kuma kuna da yawa za mu fara karatu da sunan Allah al insanu shi mutum yakari yana farawa fi kulli shay'in ko kowane abu bismillah da sunan Allah wal fi'lu ma'rufun aikin sananne ne amma ma'rufun kuma abin sharewa ne ga aiki ga bawan da zai aiki ga shi aiki sun lafi da ka sai a shafi shi a shafa aiki to Allah ya aiki fa za ka na alama zamu zakari ne in ya ga mun ta sa matakiyar mutanen busra duk ajin dina yana kaddara yin aiki ko za ka na alama zamu kubina in ko yana kan matakiyar mutanen kufa duk ajin dina sai ya kaddara suna wannan zai kaddara zai aiki wannan zai kaddara sunan aikin da zai ala kulli hali kai a bisa kowane hali al muta'alliq ma'azuhu a barna ta ya gaban mana abin sharewa da sunan da aiki duk an share wa kullu alimin duk ne aiki yake girma yana zuwa amalu yana kaddara abin da ke danganta aikin sa na al'ana shi wa radiyallahu anhu to mu a yanzu na karabu ga mu za mu fara fassarar alqur'ani za mu fara karatu da karabu za mu fara karatu bismillahi da sunan Allah muta'alliqun bil basmalati shi sunan Allah abin ratayawa ne da basmala al'ana yanzu na karar za mu fara karatu nanu jama'a ni jama'a ga mu da yawa na karar za mu fara karatu duk lillahi da sunan Allah da za kun ta wahdaka in kuma kana kai kadai ka kasance kai kadai to a karatu duk lillahi zan fara karatu da sunan Allah da za kun ta ta'akulu in ka kasance za ka ta abinci akul bismillah bismillah zan fara cin abinci da sunan Allah idan kun ka tarbasu in ka kasance za ka sa riga halbasu bismillah zan saka da sunan Allah ashrabu bismillah zan sha da sunan Allah harkabu bismillah zan hau dabba ko zan hau mota ko zan hau jirgi da sunan Allah al-mukaddiru abun kaddara wannan nasu amal yana dangantuwa zuwa ga aiki allazi amaru al-qayyim wato wanda ne fadin basmala zai aikata na ƙara'u zikirin layi sau da to za mu fara karatu da sunan Allah. Amma shi wannan suna Allahu alamin ala wajibul wujudi alami ne alama ce kadiniya a bisa wajibin wujudi almustaqim an kulli ma zuwa wanda ke wadata daga duk wanda ba shi ba. Shehu Bishe Malam Muhammad sallallahu alaihi wa ya ce sha Allah saboda tsananin wadata har a wurin zaɓin sa zai bukatar komai da zai ruwan. Kasan kuwa duk wadatar ka kana bukatar ko da kai saka doma a baki ko ka ɗan saka kofin ruwa ko ka ɗan cewa ban ɗaki ko ka ɗan gana da iyali ko ka ɗan huta to shi Allah har wurin zaɓin da zai bukatar komai. Balle wurin shi ma zai bukata ya kansa komai da zai wani ne. Ya wadatar. shi ya wadata da zafin shi sannan kuma yi. So daga alami ne a bisa wajibul wujud al-mutadalli in kulli ma zuwa al-mutadalli in kulli ma zuwa duk wanda ba Allah ba yana bukatar Allah amma Allah ya wadata har a wurin zatin iktarahu malamai sun sabani fi Allah a cikin sunan Allah shi wal jalala Allah qalu suka ce innahu alamun mutadallin hakaza suna ne wanda yake da har da zatin Allah tun azal yake sanin Allah shi ne Allah ra'ayi sibawaihi ra'ayin sibawaihi sun zanna ba da mauki a rukiya an ga sibawaihi sibawaihi sun zanna ta cikin aljanna ba da mauki bayan ya mutu ko su ila sai aka tambaye shi bima da halal janna kai ko wani aiki sai ka shiga aljanna qala sun ce fi qawli inna allaha a'rifu al-ma'arif ko kuma lokacin ina ganin za mu dakata garin mun zo sai mu tashi daga yi to Allah ka san da babu wurin tsayawa sai nan ne in mun ci gaba kuma zai zama babu wurin tsayawa اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح ما حفظ والخاتم لما صلح نفسه وصلها والهادي الى صراط المستقيم على هذه اقسام لا اله الا يا رب يا رب يا رب يا صمد وقم مجيدا لنا يا عز الحمد يا فرد يا وجه يا عين مراجعة يا من لا له شبه كذا ولا ولد عزيز قبيل وفرسان ومبدا يا من لا شفيع الوقت ولا ريد عند الجهاد من كل خامس وجل يا رب يا حق يا من لا له جيش فرح بأمة خير الخلق غمهم ولا ينام نفسهم ولا عسل بأمة تبرك والمصاب إلا محمد الخير لا يزال في عمل صلي وسلم على خير وعاجلة محمد آله أكاد سلف فهو لكل من الشيوخ رمضان har mutum ya ɗauka watan ramadana barin ci da sha ne kawai da tumari ana so a bar ƙarya ana so a bar gulma ana so a bar ƙeku manzon Allah suna so ya ce wanda ya zauna gindin itaciya yana shan kima yana gulman mutane bai da azumi wani ga mutum ya zo ya zauna daga sha ɗaya sha biyu na rana ya fito ya sa kujera a bakin ƙofar gida ko ya je bakin kasuwa ya zauna wannan ya wuce a zage shi wannan ya wuce a zage shi kamun azahar azumi ya kari amma kan da kuka take ya aika wai a so zai karkana to ne zai yi tsawo na kari azumin sa to da ka yan uwa mu hasara sosai ramadana wata ne mai girma kamar yadda aka faɗi harafin ta biyar ne ra'un mimun ba'un alifin goro ra'un ma'anan shi wato kalbuwanullah mimun ma'anan shi mahabatullah دار معنيش كمان الله ألف معنيش ألفة الله نور معنيش نور الله duk mutumin da ya yi umarnin Allah a cikin wannan wata zai sami yadda Allah shi ne rizwan Allah ha ba ta lai zai sami soyayya Allah sannan wanda ya ji Allah cikin wannan wata zai samu kamanu kai lamunin Allah Allah ya lamun sai shi wanda ya ji Allah cikin wannan wata zai samu kulfatullah hadin kai ko da ka bata ba kowa Allah ya ce zo mu na abin da yake to in Allah ce ka zo ku mu'amala ne mai bayarwa mai hanawa mai ɗagawa mai saukewa mai kashewa mai yaya ya ce zo ne haka shi wanda ya zo da ke kana zama a cikin zaka yi kaura ka kai kokari a ba Allah da kuma su bane Allah ba mu ta subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin